أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muka saba yi a cikin wannan lokaci za mu ci gaba da cikin wannan littafi mai albarka sharhi na kashfin shubahat na al'allama muhammad salih bin uthaymin rahimahullahu ta'ala idan ban manta ba man tsaya akan gaba lokacin da mana ya ce wafi sahihaini عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين haka ne ko kafin haka nan kan gaba ya da kyau mu yi dan koma baya inda ya ce wa kad ikhtalafa ulama'u fi khitabillahi wa rasulihi hal yathbutu hukmuhu fi haqqi al-abid qabla al-bulugh kenan gaba ta karshe na kusan karshe malamai ya ce tabbat mala ya ce malamai sun samu saɓani a faɗa Allah maɗaukaki cikin abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni ko ya yi hani wannan shi ne ake cewa khitab wa rasulihi da manzon shi hal ya thubutu hukumuhu fi haqqil abid qabla al-bulugh wannan abin da Allah ya umarci bayi wanda suka zamanto bayi ne gabanin su balaga wannan hukunci iya tabbata a kansu ko baya tabbata ala salasati aqwal fi madhhabi ahmad wa ghairi an samu magana guda uku a cikin madhhabin imam ahmad bin hanbal da wani shi wasahihu ma dalla alaihi alquran mala yace kuma abin da yake ingantacce shine abin da alqurani mai girma yayi nuni akan shi a cikin fada Allah madaukaki da yace wama kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba mu kasance ba masu azabtar da bayi har sai mun aika musu manzo wanda zai isar da sakon da muka aika da shi wa qawluhu da fada Allah madaukaki da yace rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul kina haka wa arsalna rusulan mubashirin mun aika manzanni mubashirina wanda suke albishir da aljanna ga wanda yi wa Allah da manzo da'a wa munzirina masu galgadi da wuta ga wanda suka sabawa Allah ko manzo li Allah ya kuna linnas ala Allah hujjatun ba'da rusul sai Allah madaukaki ya faɗi sababi ko dalili dan me Allah madaukaki ya aiko manzanni masu albishir da masu tsoratarwa dalilin kai ya kasance ga mutane wata hujja akan Allah maɗaukaki yani kabbayi su kafawa Allah hujja ranar kiyama dan me Allah baka aiko mana ba wanda zai tunatar da mu wanda zai koya mana ibada ya karanta mu ya karanta mana dokokinka Allah to sai Allah maɗaukaki ya yankewa bayi wannan hujja bayan aiko manzanni sakon da ya aiko su da su ya kuma tabbat sun isa su da wannan sako to kenan babu wata hujja da bayi wanda za su kafawa Allah ranar kiyama qala wa fi sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yake cewa ma ahadun ahabba ila al'udhri min Allah ba wani mutum wanda yahi Allah madaukaki san uzuri ya bada uzuri min ajli zalika arsala rusula dalilan haka Allah madaukaki ya aiko manzanni ya yanke wa bayi hujja mubashirina wa munziri wanda suke albishir da aljanna kuma suke tsoratarwa da wuta wal hasil annal jahila ma'zur bima yaqulu abin da yake tabbatacce ko samamme shine cewa jahili ana bashi uzuri da abin da yake faɗi aw ya fa'aluhu ko da abin da yake aikatawa mimma yakunu kufran wanda zai kasance kafirci ne amma ya aikata ko ya faɗi ne a cikin jahilci ba tare da ilimi ba kama yakunu ma'zuran bima yaquluhu aw yaf'aluhu kama yanda yake kasancewa iya da uzuri a cikin abin da yake faɗi ko yake aikatawa mimma yakunu fisqan abin da yake kasancewa fasikanci ne ina wannan jahilci iya kore mishi a ce mai kafirci ne ko kafiri ne ko a ce mai fasiki sai in an kafa mai hujja an karantar da shi to idan ya aikata to kuma yanzu wannan hukunci sai ya haukan shi wa zalika bil adillati min al kitabi was sunnah wannan kuma dalilin dalilai da suka zo a cikin alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal i'tibar da lura da yanayi wa aqwal ahlul ilm da maganganu na malamai manya manyan malamai in muna tunin gabar da muka tsaya a shahi na 22 mai malam yace qala wa afadaka aidan mu koma baya qala wa afadaka aidan al khawfa al azim wannan ya baka fa'ida hallau na tsoro mai girma fa innaka idza arafta domin idan ka san annal islam yukaffir bi annal islam annal insani yakfur bi kalimatin yakhrujuha min lisanihi cewa mutum ya iya kafirta da kalmar da yake fitarsuwa daga harshen shi wa kad yaquluha wa huwa jahil kuma mai yiwa ya fade ta iya cikin jahili fala yu'dhar bil jahl kinan ba a ba da uzuri da jahilci anan malam sai da ya shahi kusan guda shidda akan ba wai malam iya nihin ba kwata-kwata ba a bada uzuri da jahilci shi yasa ya kawo yi dogon wannan bayanin domin ya ce malam ya riga ya yi bayani a wasu wurare cewa ana iya ba mutum uzuri da jahilci to sai ci gaba a shahi na 31 wa kad ya ha wannan mutum iya iya faɗin wannan kalma wa huwa yazunnu annaha tuqarribuhu ila Allah shi a zaton shi cewa wannan kalma da ya faɗi ko wannan aiki da ya yi iya kusantar da shi ne zai kusantar da shi zuwa ga Allah maɗaukaki kama kana ya zunnul mushrikun kama yanda mushrikai suke zato khususan inna alihata in in alhamaka Allah ma qassa ma qassa an qaumi Musa musamman ma in Allah ya fahimtar da kai abinda aka kissanta aka ba da labari game da mutanen Musa alaihissalam min salahihim ma'a salahihim tare da nagartarsu wa ilmihim tare da ilminsu annahum atauhu qa'ilin duk da haka nan suka zo mishi suna cewa ij'al lana ilahan kama lahum aliha annabi Musa ka sanya mu mu ma wani Allah kamar yanda mushrikai suke da Allah suke da alloli ba ma aliha alloli fahina izin ya azumu khaufuka a wannan lokaci ne tsoronka zai ƙara girma wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha kuma da kwaɗayinka a bisa abin da zai kubutar da kai da irin wannan abu min hadha wa amsalihi da wannan kuma da abin da ya kama da haka kalkashin wannan kayan haka nan malai ce wal hasil annal jahila ma'zurun shi da muka wadi hinama hazzara sheikh rahimahullah lokacin da malai ya tsoratas wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi min amraini daga abubuwa guda biyu ahadihima khawful insan ala nafsi dayan su tsoron mutum akan karan kanshi yanda zai tausayawa kanshi zai tsoro a karan kanshi min an ya zunna ma zunna ha'ulayi kan cewa kai ya yi zaton abin da wa'ancan suka yi zato fi ma'anar tauhid a cikin ma'anar tauhidi annahu huwa ifradullahi ta'ala bil khalqi suna fassarar da tauhidi cewa shine kadaitar da Allah madaukaki a cikin halitta cewa shine kawai yake halitta والرزق شيني مي أرزتاوا والتدبير شيني مي ججو يد الأمر سمالا يجاو حنك نمو kan cewa kan mu kasance daga cikin irin wanda suke tamanin tauhidi shine wannan kenan malam iya so ya hankalin mu wancan tauhidi ne na rububiyya ba uluhiyya ba shi kuma nan magana da ake akan mene na tauhidi na uluhiyya bayyana rahimahullah sai wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi yayi bayani annal wajiba ala al insani an yakuna ala khawfin da'iman cewa abin da yake wajibi ga mutum ya kasance kullun cikin tsoro thumma yadhkuru halal qaum alladhina qalu li Musa kuma ya tuna halin da mutanen da suka cewa annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ka sanya mu wani Allah daban kamar yadda suka kasance suna da alloli qala innakum qaumun tajhalun yace a'a sai dai ku kawai mutane ne wanda kun jahilci haqiqat tauhidi menene tauhidi inna haula'i mutabbarun ma hum fi wa'annan halakakku ne a cikin abin da suke cikin shi wa batilun ma kanu ya'malun kuma lalatacce ne abin da suka kasance suna aikatawa sirriyantacce ne babu lada bal sai zunubi فبين لهم أن سؤالهم أن يجعل لهم آلهة sai ya yi bayani annabi Musa yawa mutanen shi bayani cewa tambayar da suka mishi game da ya sanya musu wani Allah wanda za su bautawa kuma bayan Allah na gaskiya kama kana haula ilahum aliha kama yanda wa'ance mushrikai suke da alloli min aljahal daga jahilcin su fa hadha yuaddi ila ila khawfil insani ala nafsi wannan zai kai ga tsoro mutum ya ji tsoron karan kanshi a cikin karan kanshi min an yatiha fi dalalat kai ya zamanto ya shiga cikin wannan dimuwa tabbata daban-daban wal jahalata da jahilci daban-daban haifa ya zunnu lokacin da yake zaton anna ma'ana la ilaha illallah cewa ma'anar la ilaha illallah ai la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illallah wannan haka muke dauka galiban haka ake fassarar da tauhidi an ce la ilaha illallah ta ɗauki ma'anar cewa la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illallah idan wannan janibi ne na rububiyya ba janibi bane ba na uluhiyya shi kuma maganar da ake akan uluhiyya saboda can yayi bayanin cewa in wannan ne kafiran quraish sun tabbata wa Allah madaukaki wannan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah kenan wannan kafirai ma sun tabbatar da tauhidi na rububiyya inda aka samu matsala shine tauhidi na uluhiyya kenan kuskure ne a fassarar da la ilaha illallah babu a ce la khaliqa wala razika wala mudabbira illallah azza wajal wa hadha alladhi qalahu shaykh rahimahullah wannan kuma shine abinda malam ya faɗi wanda rahmu Allah ta kara tabbata a gare shi wa hazzara minhu kuma ya tsoratar daga game da shi waqa fihi ammatu almutakallimi irin wannan matsala da yawa daga cikin malaman falsafa iya magana sun afka a cikin wannan kuskure allazi takallamu fi tauhid wanda suka yi magana a cikin tauhid haythu qalu lokacin da suka ce inna ma'ana cewa ma'ana la ilaha illallah la ilaha illallah ay la mukhtari' cewa babu wani mai kirkira wala qadir babu wani mai iko alal ikhtira'i abu sa kirkirowa illallah sai Allah madaukaki fa fassaru hadhihi alkalimati alazima hadhihi alkalimati alazima suka fassara wannan kalma mai girma bi tafsirin batilin da fassara lalatatta ko mabannaciya lam yafhamuhu ahadun min almuslimin wanda ɗaya babu ɗaya daga cikin musulmi wanda suka fahimci wannan bal wala ghairul muslim wala ghairul muslimin bal ma wa hadda wanda ba musulmi ba ma hatta al mushrikuna hab mushrikai in kana hatta al mushrikina hal mushrikai alladhina bu'itha fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anda aka aiko musu aka aiko cikin su manzo wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi kanu ya'rifuna ma'ana hadhihi al kalima sun kasance sun san ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah akthar mimma ya'rifuha haula'il mutakallimin mutakallimun hiya da wayan da wa'annan masu ilimin iya magana suka fahimce ta suka sanar da ita wa'lam malai ce ka sani annallaha subhanahu cewa Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya ɗaukaka nam lam yab'ath nabiyyan bi hadha at-tauhid illa ja'ala lahu andada cewa Allah maɗaukaki bai aiko wani annabi ba da wannan tauhidi face sai da ya sanya mai kishiyoyi mikiya an dadu kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki yake cewa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura wa kazalika hakanan ne ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al'insu waljin muka sanya wa kowane annabi wani mikiyi na daga cikin shaidanan mutane da aljanu san cikin mutane ma akwai shaidanai wanda aikinsu aikin irin shaidanan aljanu ne yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura suna yi wa junansu wahayi wannan ya gaya wa wancan wancan ya ba wancan labari da tsakaninsu zukhrufal qawli maganar da aka aka kawatar da ita banna ce ƙarya ce zamanto sai a mata wannan sutura a mata kawa ta gaskiya sai a ganta kama gaskiya gururan wanda kuma ba don komai ba saboda ruduwa ko kuma rudar da wannan mutane qala nabiyyu al-muallif nabbaha al-muallif malam wanda ya wallaha littafin wannan yayi tsokaci ya faɗa kas rahimahullahu ta'ala wanda rahma Allah Allah madaukaki ta tabbata gare shi fi hadhihi jumla a cikin wannan jumla ala fa'idatin azimatin absa wata fa'ida mai girma haythu bayyana anna min hikmati Allah azza wajal lokacin da yayi bayani cewa na daga hikima Allah mai girma da buwaya annahu lam yab'ath nabiyyan cewa bai taba aiko wani annabi ba illa ja'ala lahu andadan min al-ins wal jin face sai ya sanya mai mikiya daga mutane da aljanu kuma haka kai ma mai kira zuwa ga tafarkin Allah madaukaki dole ne Allah madaukaki zai sa kai cin karo da mikiya wanda ba sa son gaskiya daga mutane kenan dole za ka yi hakuri kamar yadda annabawa suka yi hakuri za ka yi hakuri da irin wannan mutane wa kazalika wa zalika wannan kuma anna wujudal aduwi yumahis alhaq wa yubayyinu samuwan miki ko mikiya wannan shi ke tantantar da gaskiya kuma ya bayyana da ita in babu miki ba za a gane gaskiya ba domin babu damar da za a yi bayananta babu bukatar yin bayananta amma lokacin da za a samu wanda in ka ce kaza ne ce a ba haka bane a lokacin nan za ka ƙara bayani ka yi bayani ina samun miki ma shi ma wanda wata irin rahama ce daga Allah madaukaki fa innahu kullama wujida almu'arid duk duk lokacin da aka samu wanda zai ce a'a ba haka ba yayi gardama yayi musu quwwat hujjatul am akhira sai zamanto wata hujja waccan hujja sai ta zamanto ta yi karhi wa hadha alladhi ja'alahu Allah ta'ala lil anbiya wannan kuma shine Allah madaukaki ya sanya shi ga annabawa ja'alahu aidan li atba'ihim kuma ya sanya wannan halau ga mabiyansu fa kullu ittiba'il anbiya dukkan mabiya bin annabawa yahsulu lahum atba'a kenan fa kullu atba' hamza ce bai sanya ba fa kullu atba'ul anbiya kullu atba'il anbiya dukkan mabiyan annabawa yahsulu lahum mithlu ma yahsulu lil anbiya iya samun su kwatamcin abin da ya samu annabawa qala allah ta'ala allah madaukaki yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwa shayatin aduwwa shayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura wa qala haka allah madaukaki yake cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan aduwwan min al-mujrimin haka nan muke sanyawa ga kowane annabi wani miƙiyi daga wanda suke tsallaka dokokin Allah maɗaukaki almujrim wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kuma ya ishi ubangijinka cewa shine mai shiryarwa kuma shine mai bada cin nasara fa inna haula'il mujrimin domin wa'annan mujrimai ya ya'taduna ala rusul suna ta'addanci ga annabawa wa atba'ihim da mabiyansu wa ala ma ja'u bihi da abin da suka zo da shi bi amraini da al'amura guda biyu al'awwalu at-tashkik na farko sa shakku kuma wannan na daga cikin mugun makami wanda mikiya addinin musulunci ko kuma mikiya aqida ta ahlus sunna wal jama'a suke to zurrozanar da mutane sai a zo a sama shakku cikin zuciya a ce ai abu kaza ba gaskiya bane wannan akwai shakku a cikin shi to duk abin da ya zama to kana shakku a cikin shi ba za ka daidaito akan shi ba at-tashkik athani al-udwan bayan shakku kuma sai zaman to an sanyawa mutum kiyayya abu ya kyamaci abu qala amma tashkiku game da sa shakku fa qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce fi muqabalatihi a cikin abinda za a fuskanci shakku da shi wa kafa bi rabbika hadiya kenan ya ishi ga ubangijinka ubangijinka shine mai shirya suwa yana ko da an sawa mutum shakku Allah madaukaki shine mai ishin shiryar da mutum liman arada an yadillahu a ada al'ambiya ga wanda ya so ya batar da su na ɓangaren mikiya annabawa wa ammal udwaru game da wannan ta'addanci ko kuma faƙalar Allah ta'ala Allah maɗaukaki sai ci fi muƙabalati a fuskanta wannan ta'addanci da ƙiyayya da za su yi wa nasira kinan duk yadda suka yi ƙiyayya da ƙarshe dai Allah maɗaukaki shi ne mai ba da cin nasara shi ne mai rinjayar da bayan shi liman arada an yarda ahu a ada al'ambiya ga wanda Allah maɗaukaki ya so ya tsoratar da shi na mikiyan annabawa fallahu ta'ala ya hadi rusul wa atba'ahu Allah maɗaukaki shi ne yake shiryar da manzanni da mabiyansu wa yansuruhum ala adaihim kuma shi ne yake rinjayar da su a bisa mikiyansu walau kanu min aqwal a'dha ko da dai wa'ancan mikiya sun yi kowa karhi fa alaina alla nay'as li kathrati al'ad wajibi ne akan mu kai zamanto mu ɗebe kamna dalilin yawan mikiya tabbata duniya mikiyan musulunci suna da yawa bal ma sun yi kowa yawa amma wannan bai ya sa mu ɗebe kamna da cin nasarar musulunci da ƙarshe wa quwwat man yuqawmil haqq kan mu ɗebe ƙamna da ƙarhin wanda zai gwagwarmaya da gaskiya fa innal haq kama qala ibn al-qayyim rahimahullah domin gaskiya kamar yanda ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi yake cewa al-haqqu mansurun gaskiya dai rinjayayya ce ita take samun rinjaye wa mumtahinun kuma abu ne wanda ake jarraba mutum da shi fala ta'jab fa hadha sunnatul rahman kadda ka samu mamaki wannan shi ne tafarkin Allah madaukaki mai yawan rahama sunna anan kama abin da ya zama to al'ada Allah madaukake ce haka yake yi duk yanda za a yi ita dai gaskiya ita take jirin shayi fala yujudu lana annai asa bai dace ba bai halitta ba gare mu mu ɗebe kamna bal alaina an nutila an nafas wajibi ne mu ɗauki dogon lumfashi wa annan tazir kuma mu yi sauraro wata takunu al'aqibatu lil muttaqin kuma da sannu kyakkyawan ƙarshe zai kasance na ga masu tsoron Allah madaukaki fal amalu dafi'un qawiyyun lil madi fi da'wa samun dogon gori da cewa za a samu cin nasara dafi'un abu ne wanda yake sanya kuwa lil mahab fi da'wa wanda zai baka karhin da zaka zarce madiyi kai lil madiyi fi da'wa wanda zai baka karhin zarcewa a kira zuwa tafarkin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa sa'i fi injahiha kuma da tahiya a cikin neman ciyar da nasara da wannan da'wa da kake kama annal ya'sa sababun lil fashil kama yadda ya kasance ɗebe kamna dalili ne ko sababi ne na lalacewa al'amurra ko samun ragon kaya wata akwar fi da'awa kuma sababi ne na sanya jinkiri a cikin da'awa ina ga sai mu tsaya a nan saboda lokaci ya yi halin abinda muka haɗe daidai allah ba mu lada abinda muka yi kuskure allah gafarta mana subhanakallahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk